الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa cikin littafin tanasuqud durar na Imam Suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin tare da bayyana wato الدراسة العددية الموضوعية باختصار mun tsaya a ƙarshen wato suratul nahal da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a farkon suratu suratul isra gane ko ko kuma suratu bani isra'il muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to kamar yadda al'adar mu ta gabata ta karatu muna farawa ne da ad-dirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya suratul isra'i an kira ta suratul isra saboda isra'i da manzo sallallahu alaihi wa sallam da anka ambata subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram sannan an kira ana kiranta suratu bani isra'il an gane ko wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna uruwan kabira sannan ana kiranta suratu subhana domin ta bude da subhana alladhi asra bi abdihi a tartibin tana na jerin surorin alqur'ani at tartibul mushafi ita ce sura ta 17 sannan at tartibun nuzuli tartibin ta na sabka kamar da imamu suyuti ya kawo a cikin al'itkan da kuma abdalla musa'il abdalla tayyar ita ce sura ta hamsin da sabka adadin ayoyinta ɗari ne da goma sha ɗaya an gane ko sannan kuma a wani adadi na kufiyun aya ɗari da sha biyar sannan kuma a wajen sauran a adad banda na kufa tana da aya ɗari da wato goma kenan an gane ko adadin haruffanta harafi dubu shidda ne da ɗari hudu da tamanin sannan adadin kalimominta tana da kalima dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da tara to abdullahi tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz yace fiha mansukhun wale sa fiha nasikh cikinta akwai ayoyin da aka shafe hukuncin su amma babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya da cikinta ita suratul isra'i to wanda yana buƙatar shin bi ma'anar am ko bi ma'anar khas mun yi ta bayanin wannan ta sauka ne bayan suratul qasas kamar yadda malamai suka ce bayan suratul qasas ta sauka sannan ta sauka gaban suratul yunusa kina suratul yunusa bayan ta sauka wallahu a'lam imam suyuti a cikin tanasuqud durar ya kira ta suratu bani isra'il kamar da muka faɗa ɗaya daga cikin sunayenta ya ce i'lam ka sani an sa a alamu amma i'lam ne anna hadhihi sai ka kashe wancan alif na alhamza anna hadhihi sura ita wannan sura wal arba'a ba'daha da sura guda hudu da za su zo bayan ta min qadimi ma unzila yana daga cikin magabatan surorin da suka gabata ma'ana da daddi waɗanda suka sauka farko farko أخرج البخاري إمام البخاري يا فتر عن ابن مسعود دك عبد الله بن مسعود أنه قال ابن مسعود ياتي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال في بني إسرائيل ياتي قمدها سورة بني إسرائيل شي عبد الله بن مسعود والكهف دا كهف ومريم دا مريم وطه دا طه والأنبياء دا أنبياء ياتي من العتاق الأول سورة دا كتكين صوففي جمعنا العتيق al'atiku yana ɗaukar ‘yantacce al'atiku yana ɗaukar daɗaɗɗe an gane ko sun mali ya kudu ta fasa hum wal yufu nuzura hum wal ya tsawafu bil baitil atiqa ko ba haka bane masu karatun tajwidi yace wa hunna min tiladi suna daga cikin tiladi in an ce tilad shine daɗaɗɗen arziki in an ce tarif shine sabo talid tsoho shi yasa mahmud gulaim cikin kasida shi da yayi tarisa al-alamul islami ya ce kam sarraf inni ta zakartu wa zikra mu'arriqatun majdan talidan bi aidina adanahu an gane ko ya ce to wa hadha wajhu wajhun fi tartibiha wannan yana daga cikin fuskar da ta sa aka jera ta wa huwa ishtirakiha fi qidamin nuzuli kenan saboda ta jima da sauka wa kaunuha makkiyat kuma saboda sun kasance makkiya wa kaunuha mushtamilatun alal qisas kuma sun kumshi wato kissoshi kaga sai ka suratu bani isra'il da kahaf da maryam da taha da anbiya kenan ta wannan fuskoki suka haɗu wa qad zahara li sannan kuma ya bayyana gare ni inji imamu suyuti fi wajhi ittisaliha ta fuskar haɗuwar su bi suratul nahl da suratul nahl tunda daga nahl sai suratul isra annahu subhanahu Allah madaukakin tsarkakakin sarki lamma qala lokacin da yace fi akhirin nahl a ƙarshen suratul nahl inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi an sanya ranar asabar ga mutanen da suka yi sabani a cikin ta jarrabawa kenan an gane ko yace to fassara fi hadhihi sai Allah ya fassara a cikin wannan sura shari'ata ahli sabti shari'ar su an gane ko wa sha'anahum da sha'anin su fa zakara fiha jami'a ma shari'a lahum fit tawrati sai an ka faɗi dukkan abinda aka shar'anta musu a cikin at-taura kamar akhraj ibnu jarir kamar da ibnu jarir ya fitar alif da abbas daga abdullahi ibn abbas annahu qala at-tauratu kulluha fi khamsa fi khamsa ashra ashrata aya kina at-taura kamar cikin aya goma sha biyar da min surati bani isra'ila ya an ɗauki kamar bayanan da taura ta ɗauka cikin aya goma sha biyar ayoyin bannan suratul isra'ila sun kumshe shi an gane ko ya ce to wa zikra isyanihim kuma an ambaci saba ma Allah da suka yi umarnin Allah wa fasadihim da bannarsu wa takhribi masjidihim da kuma rusar da masallacin su za a yi thumma zukira sannan an ka ambata istifzazuhum lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato in an ce istifzaz shine motsarwa ka yi kokari ka ka shirya mu mutun tarko wa iradatihim ikhrajihi min almadina kuma sun so su fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina in an dauki wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha duk da yake wannan ana doka shi mutanen Makka ثم ذكر سؤالهم إياه عن الروح an ambaci sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da ruh rai an gane ko wannan kiran bani Isra'ila na ba wani abin nan thumma khutima sura bi ayati Musa at-tis'a sannan an ka karkare surar da bayanin ayoyi guda tara da aka ba annabi Musa wa khitabihi ma'a fir'auna da maganar sa tare da fir'aun wa ukhbira anna istifzazahum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam li yukhrijuhu min al-madina huwa wa ashabuhu ka nadhiri ma waqa'a lahum min fir'auna lamma istafazzahum kina sai an ka ambata kokarin da su yahuda suke yi su su fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda fir'auna fa arada an yastafizahum min al-ard kina ya sun yi kamance ce da fir'auna ba wani aikin kwarai na suka yi ba wa waqa'a zalika aidan kuma wannan ya afku kina sun fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga cewa sun fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai fir'auna shi ya aikata ko kuma a ce su mutanen makka ake zance wannan an fi ɗaukar mutanen makka na an gane ko ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد كود da ya kasance wannan sura musaddara ta bude kenan farko farkon ta an bude da kissar ruguza masallaci shine takhrib al-aqsa wanda yake shine masjidul aqsa wanda yake kasar filistin usriya bil mustafa ilayhi sai aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyar dare ilayhi da zuwa ga wannan masallacin tashrifan lahu don saboda a wato daukaka darajarsa bi hululi rikabihi asharif an gane ko tashrifan lahu bi hululi rikabihi asharif kina manzo Allah sallallahu ya hau halla rikabihi abin hawan shi buraq kina asharif mai daraja falillahi alhamdu ala ma alhama godiya ta tabbata ga Allah kan abin da ya cusa mini ya bani na fatahi ni gane wannan ma'ana kina tunda an yi zancen ahlus sabt sai aka ƙara fassala bayanin ahlus sabt a cikin suratul isra kun gane ko wannan kenan to shi ne abinda imam suyuti ya kawo game da suratu al-kahf to sannan kuma idan muka duba cikin addirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya bi ikhtisar sai suratul kahfi suratul kahfi sun kace makkiya an ambaci al-kahf a cikin ta ko amma hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba adadin ayoyinta tana da aya 110 in an dauki lissafi al-kufi al-add al-kufi sannan tana da aya da goma sha biyar cikin al'ad al-madani al'awwal wal akhir to da lissafin madina biyu ne akwai al'awwal akwai al'akhir to dukkan sun yi ittifaki ko sun dace akan aya 115 ne sannan kuma tana da aya 111 a cikin addul basari na basra kenan sannan tana da aya 116 a cikin al'ad al-kufi mun gane ko yawa in- a- afwan al'adda ashami shine shine abu mu faɗa ba na ƙasar sham tartibin eh, duk da yake mun faɗa muna yawan maimaitawa cewa saɓanin adadin ayoyi ba shi ke nuna akwai ƙarin wata aya ba a'a inda wani ɗauka wakafi wani bai ɗauke shi wakafi bai sai ɗauke shi aya wani kuma ya ɗauke shi wakafi kullum muna maimaita wannan saboda ka a zo da shubha tartibin ta na mushaf a tartibin mushafi suratul kahfi ita ce ta eh, ta 18 ترتيب النزول كما الإتقان في علوم القرآن إمام السيوطي دي كاو وش الرواية إتجي سورة ستين دا تقص شكو عبد الله الطيار أتكلم آيات المتشابهة الألفاظ شيا كاو سورة شيتا ستين دا ترى دا سوكا هنغاريكو آه، آه، عبد الله الطيار اسم آيات المتشابهات الألفاظ yake cewa fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da aka shafe su wa laysa fiha nasikhun babu kuma wanda ayat da ta shafe hukuncin wata wanda mun ce tana yiwa galibi nan ya ɗauki mustalah ne na mutaqaddimin domin da annasikh da almansukh da al'am da alkhas da almutlaq da almuqayyad a wajen mutaqaddimin duk suna kiran su naskh wani lokaci muna ganewa ko adadin haruffan ta eh, tana da haruffa wato dubu shida kenan da ɗari hudu eh, da ashirin da biyar eh, sannan kuma eh, adadin kalimominta tana da kalima dubu ɗai da ɗari biyar da tamanin da uku sun ka ce ta sabka bayan suratul ghashiya nazalat ba'd al ghashiya wa qabla surati shura kafin kuma suratul shura ta sabka kiran ma'ana sura shura ta zo bayan ta kan gane ko to wannan shine ne ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar a takaice sauran bayanai mutum yana aiko mata littafin ulumul qur'an da littafin tafsiri daban-daban ya ga kari imam suyuti a cikin tanasuqud durar yace suratul kahfi suratul kahfi yace qala ba'dhum sashin sai yace munasabatu wad'iha ba'd al-isra'i munasabar da tassa aka dora ta aka azata bayan suratul isra iftitahu tilka bit tasbih saboda suratul isra ta bude da tasbihi wa hadhihi bit tahmidi ita ko ta bude da godiya wa huma muqtarinani ji da tasbihi da kuma godiya muqtarinani wato abokanan juna ne tsarin juna ne ana hada su fil qur'ani a cikin alqur'ani wasa'iril kalam da kuma sauran maganganu da mutane suke yi bi haythu yasbiqu at-tasbih ta fuskar tasbihi yana gabata at-tahmid sai ya gabaci godiya nahu fasabbih bihamdi rabbika ko to irin wannan aya tana da yawa fasabbih bi idza jaa nasrullahi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sannan kuma in za tasbih ana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ko ba ka bane eh hadisi na ƙarshe cikin sahihul bukhari kalimatani ko ba ka bari khafifatani alal alal lisani thaqilatani alal mizan habibatani ila rahman gashi nan dai to kenan can an kace subhan nan kuma an kace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab qultu imam suyuti yace sai na ce kaga wacce yace qala ba'dhum dai ya nuna ba magana shi bace amma bai jin baki cike ka magana wani kuma ya nuna wani na ya fada قلت سينتشي ما اختتام ما قبلها بالتحميد تارد cewa kuma wadda ta kare ita suratul isra'i kinan ta ai ita ma ta kare ne da godiya aidon kuma wadhalika min wujuhil munasaba wannan yana daga cikin fuskokin dacewa bi tashabuhil atraf dacewar sassa an gari ko tunda an kace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا mun gane ko kai imam suyuti ya ce kai sun mazahara li sai ya bayyana gare ni wajhun akhar wata fuska ta daban ahsan fil ittisal ita ma ta fi kyawu wajen a nuna haduwar su wa zalika anna al yahud cewa su yahudawa amarul mushrikina sun umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yas'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an thalathati ashiya'in akan abubuwa guda uku an ruh game da rai wa an qissati ashabil kahfi da kuma qissa ashabul kahfi wa an qissati dhil qarnaini ko ba haka ba da kuma qissa dhil qarnaini sarki wannan wa qad dhukira jawabu su'al al-awwal an ambaci amsar tambaya ta farko fi akhir suratai fi akhir surati bani isra'ila a karshen سورة بني إسرائيل تندا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فناسب اتصالها بالسورة التي اشتملت على جواب السؤالين الأخيرين sai ya dace na saba kenan ya dace ittisaluha haduwarta sadar da ita bisura da sura allati wadda ishtamalat ta kumshi ala jawabi su'alain al-akhirain akan amsar tambayoyi guda biyu da suka yi saura tunda ashabul kafi sai an ka zo da bayanin su am hasibta anna ashabul kafi am hasibta anna ashabul kafi والرقيب كانوا من آياتنا عجبا لكما ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ذو القرنين إن كديبا تكلم تفن تفسيري ذا غسا قادم ما لم يسأل كراش ذو القرنين تند قرن إلى رفن قهو أكوي بغن غنو دبان دبان من سيو كما تكلم تفن تفسيري كاركشن ولن كسا دقريس فإن قلت سي إمام سيود يتشتو إن كتشي أنغاني كو يتشتو هلا jumi'at thalatha fi suratin wahida me yasa am me yasa tambayoyin guda uku ba a sa su a cikin sura daya ba qultu sai ce nice lamma lam yaqa al jawab an al awwal bil bayani saboda amsa ta farko ba a zo da ita da fayyataccen bayani ba tunda abu ne na gaibi an gane ko nasaba fasluhu fi sura fi sura kina ya dace ana iya barin shi tunda wanga tambaya ce Allah ɗaya san amsar ta ba ba su amsa ba a fayyace to waɗancan kuma sai aka ce a bar su zuwa gaba a ƙara fayyace su ya ce kai sun ma bahara li wajhun akhar kuma sai Allah ya sani ƙara gane wani abu ya bayyana gare ni wa huwa annahu lamma qala fiha shine da Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila ba ba ku da ilmi ba sai dan kadan wal khitab lil yahudi magana yahudawa ne ake ba ake magana da su anan duk da yake ya shafi kowa da kowa amma su da sun kai tambaye su ta fara shafa shine abin da ake nufi واستظهر على ذلك بقصة موسى في بني إسرائيل مع الخضر واستظهر على ذلك كده يبين ونن نتيوا باسو da ilimi sai dan kadan bi qissati Musa fi bani Isra'ila ma al-Khadir qissa annabi Musa tare da Khadir allati kana sababuha wadda asalinta ya kasance zikrul ilmi wal a'lami an gane ko dalilin ta shine zancen ilimi da kuma wanda an mafi sani wa ma dallat alaihi min ihadati ma'lumatillahi azza wa jalla abinda ita wannan kissar ta nuna cewa ilimin Allah ya kewaye komai an gane ko wanda yake azza ya buwaya wa jalla kuma ya ɗaukaka allati la tuhsa waɗanda ba a iya lissafa ba a iya kiyaye kirdige ilimin Allah fa kanat hadhihi sura kuma wannan sura ta suratul kafi ta kasance ka iqamati dalili kamar tsayar da dalili lima zukira game da an da an ka ambata min al-hukmi hukunci tunda an ce ma utitu min al-ilmi illa qalila to ga kissa wadda an ka zabi kissa annabi Musa wadda take nuna mutane musun kuma sai dan ka dai dan ka akawo ma kissa wani annabi su ce musun shi ba sai an ka kawo annabi Musa gaji wannan munasaba tana daga cikin munasabar ta sa an ka kawo ta bayan ta malam Abdullahi kun gane ko yawwa to kissa wannan kissa ta abin da in kun kadiba imam al-bukhari littafin hadisi sun kawo wannan kissa abin nan a fayyace an gane ko inda an ka tambayi musa ayyun nasi a'la yace to wa qad warada yazo fil hadisi a cikin hadisi annahu lamma nazala lokacin da aya ta sabka wa ba utitum min al-ilmi illa qalila wa abaku komi na ilmi ba sai dan kadan qala al-yahudi sai sun ce qad utina at-taura ai an ba mu at-taura kaga shirmi to ai uti na da bukatar fa'il ko ba karan bane uti na an bamu ai na bukatar fa'ili kai mai jin larabci tunda mabniyun lil maf'uli na ko lil majhuli ko lima lam yusammi fa'iluhu ko lima lam yusamma fa'iluhu to waye basu a taurat eh Allah kenan atana Allahu at-taurata to dan Allah ya ce shi da baku at-taurat ce kusan kun sai dan kadan to mina na da koyi wani alfahari da shi shi yasa Allah zai ce ataina humul kitaba muna mun ka ba to wanda baka littafi zaka cewa ka hishi sai ko ka kai jayya da Allah sun ka ce fiha ilmu kulli shay'in a cikin ta akan ilmi akwai ilmin dukkan komai fa nazala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada ko ba ka dan bane da dai an maida law kana al-bahru da dai kogi ko a ce tekuna tunda altana ya dauka jinsiya duk tekunan duniya midadan a maida su su zamanto taddawa abin rubutu li kalimati rabbi a ce za a rubuta kalmomin ubangiji lana fi dal bahru to da kogi ya kare ko koguna ake nufi gaba ɗaya tunda al intan zanjin siya duk koguna ake nufi duk tekunan qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin Allah su kare walau ji ina bi mislihi madada ko da mun zo da shi tekun tamka irinsa ko ko da mun zo da jinsin tekunan an gane ko tunda bi misli wani ya ce to ai gudana a'a bi misli jinsihi yana ɗaukar jinsihi wanda kuma ba shi ke nuna ba a dan an zo da jinsin shi in an ka ƙara ilimin Allah zai ragu a a nan mubalaga ta ilimin Allah bai da iyaka dan kawai ce a to an ce walau jina bislihi madada to walau jina bislihi madada shi ma an kawo shi walau jina bislihi madada shi ma an kawo shi walau jina bislihi madada bila adadin na don ka gane ka san akwai dan jayayya da mai taurin kai fi hadhihi sura sai an ka kawo wannan to tunda sun nuna suna da ilimi sai an kai musu raddi kuma a cikin wannan ina fata an fahimce ni wata riwaya da ibnu jarir tabari ya kawo walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah kana sai aka ce teku bakwai na fata an fahimta to bakwai din ma ba su ake nufi ba ko ma teku nawa da an ka kawo nan ka wani yazo abin nan ban sani ko mun fahimta ba an gane ko yawwa ya ce to fa hada wajhun akhar fil munasaba kina in wannan kissa ta tabbata cewa an ba sun ce an ba su ilimi sun san komai to kaga wannan ita ma fuska ce ta dacewa ta nuna cewa ba su da ilimi wa takunu sura sura sai sura ta kasance min hadhihi jiha ta wannan fuskar jawaban amsa ce an shubhatil khusumi daga shubha wanda ake jayiya da shi fi ma ko kadara bitilka ko game da abinda kadara abinda ya kaddara bitilka da waccan an gari ko abinda ya kaddara ma kanshi na ilimi da cewa ya sani to sai an ka abinda wa aidan kuma yace kai falan ma qala hunaka lokacin da Allah ya ce a can cikin suratul isra'i kenan fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa idan alkawali na karshe ya zo za mu zo da ku lafifan gaba daya ya ce to sharaha zalika sai Allah ya bayyana yayin sharhin wannan wa basatahu ya yalwata shi bi qawlihi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka kuma karan bani ila wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda kaga dai an ci gaba da bayanin tun daga alamomin kiyama har zuwa kiyama tun da fa idza jaa wa'du rabbi nan yana nufin ba kiyama ba hitan ya jujo da wajuju tun daga cikin alamatu sa'al kubra amma ba tsaya nan ba wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufiqa fi suri kaga sai aka hada shi tare da kiyama don kawo ne zuciya kaga imam su ya tabka banna wa'adu nan wa'adu rabbi ita ya zuciya da mazu akan hi ba kiyama ba wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda Allah ce zamu bijiro da jahannama ga mutane ardin bijirowa malaman balaga wasu su ce a'a mutane na za a bijiro akan jahannama in minkum illa wariduha wannan fassara sai su ce maqlubuna a jahannama an kace za a bijiro ita amma mutane za a bijirowa to nan sun yi kuskure a'a jahannama za a zo da ita sai sun nuna za a zo da ita an gane ko a bijiro da ita lokacin hisabi sannan kuma bayan haka kuma mutane za su bi ta kanta kenan wata rahum yu'raduna alaiha sannan kuma wa'aradna jahannama dukan su za a yi guda biyu din nan ba makalubi bane kamar yadda suke cewa an gane ko domin shi kalbo kamar wani lokaci wanda yana sai a ce shi an kai ma an gane ko to akwai alqalbul balaghi ake kiran shi akwai inda yake ya tabbata kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usba kaga sai an kace su kilunon suna nauyi wajen tashi da mutane alhali ko a'a al usbatu latanu'u biha to wanga qalb ana kiran shi qalb al balaghi wannan tabbatacce da amma nan wa aradna jahannama nan musu samu dacewa ba sai mu musu adalci yace to fa hadhihi wujuhun adida waɗannan fuskoki ne daban-daban duk da yake su malaman suka ce ya kamata ce wujuhun idda an gani ko fa'iddatun min ayyamin ukhar shine larabcin qur'ani amma dai bai hana ce adida malamai suka ce ya halatta amma dai al-afsahu kace idda fa hadhihi wujuhun adida waɗannan fuskoki ne daban-daban fil ittisali da suke nuna dalilin da yasa aka sadar da suratu al-isra da suratul kahfi wallahu ta'ala a'lam suratu maryam sura ce makkiya an gane ko kuma saboda kissa ta maryam ta zo a cikin wato suratu maryam duk da yake ba cikin ta ɗaya an ka ambaci sunanta ba amma dai kissata ta zo mufassala a cikin suratu maryam duk da yake kuma ta zo a cikin suratu ali imran ina fata ana fahimta ta a cikin ali imran ma an yi bayanin ta kafin ma a haife ta a cikin maryam kuma an yi zancen ɗaukar cikin ta da haihuwar ta zancen annabi isa to tunda waccan an saya mata sunan ali imran sunan babanta wannan kuma sai aka zo aka saya mata sunan sunanta ta sabka ne a makka kuma daga cikin dalilin da ke nuna ta sabka a makka lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha tunda hijira ta farko Habasha ne aka yi ta wajen Najashi sarki na Habasha hijira ta biyu ma a habasha ne an kai ta tunda da suka dawo suka sake komawa ta uku ta an kai madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya abin nan kenan wanda yake nuna cewa tunda eh, J- eh, Ja'far bin Abi Talib ya karanta wasu ayoyi na suratu Maryam ga Najashi an gane ko tunda eh, mi- mutanen Makka da aka tura su je su dawo da su eh, da suka ga an kada su wajen Najashi sai suka ce to ai mi suke faɗa game da Isa dan Maryam sai ya karanta mishi ayoyi na suratu Maryam aka ce nan yayi kuka ya ce ku tafi ku babu wanda zai taba ku kenan kaga wannan yana nuna cewa suratu Maryam ta sabka ne wato a Makka to eh, at- eh, at-tartibul mushafi tartibin ta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 19 an gane ko in an dauko daga sama kenan at-tartibun nuzuli kuma tartibin ta na sauka kamar yadda Imam Suyuti ya kawo cikin al-itqan fi ulumil qur'an da kuma Abdullah Tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta 44 babu sabani sannan abdullah tayyar cikin ayatul mutashabihat yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai ayat da ta shafi wadansu ayoyi kuma akwai mansukh wanda an ka shafi daga cikin ta wanda muke galibi muna cewa kenan wannan yana nufin ma'anar a an gane ko tunda in magabata sun kace an-nasikh wal mansukh wani lokacin suna nufin na shafi hukunci wani lokacin suna nufin am wal khas da mutlaq wal muqayyad wanda eh, hakan yana nuna cewa galibi ne walle wacce ma'anar ce am ba shi ba khassa ba sannan adadin ayoyinta al'adadul makki wal madani al'akhir an gane ko adadinta eh, wato lissafi na makka da kuma madani al'akhir ba na farko ba tana da ayoyi 99 to sauran kuma ah, adadikin kenan al-madani eh, al-awwal da kuma al-basri da kuma al-kufi da kuma ashami tana da ayoyi 98 mun gane ko adadin haruffanta suratu maryam tana da harafi 3,835 3,835 adadin kalmominta kuma tana da kalma 972 kalma 972 banda irin su fi da ila an gane ko waɗannan haruffa ne ta sabka sun kace nazalat ba'da fatir bayan suratu fatir ta sabka wa qabla surati taha kafin surati taha wadda ma a tartibul mushaf ita ce bayan ta an gane ko to wanda shi dai ne bayani a takaice game da suratu eh, maryam eh, a cikin addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya imam suyuti a cikin tanasuqud durar yace aqulu zan ce zahara li ya bayyana gare ni fi wajhi munasabatiha fuskar dace wata lima qablaha game da surar da ta gabace ta kenan anna suratul kahfi ita suratul kahfi ishtamalat ala iddati a'ajib ta kumshi abubuwa na ban mamaki masu yawa misali qissatu ashabul kahf qissa ta bayanin mutanen ashabul kahf wa tuli wa tulu lub- lub- lubthihim hadhihi almudda tawila da tsawon da sun ka tsawon lokacin da sun ka dauka bila aklin ba tare da ci ba wala shurbin ko sha wa qissatu uh, Musa ma al-Khadir da kuma qissa annabi Musa ma al-Khadir ita ma tana kumshi da abin mamaki wa ma fiha min al-khariqat da abin da ke cikin ta na khariq asalin kharaqa shine ketawa an gane ko ana cewa ikhtaraqa al-jaw kamar jirgi ikhtaraqa al-jaw ma'ana ya keta iska yayi sama an gane ko eh, al-ikhtiraq wani lokaci suna amfani da shi kan kutsowa al-ikhtiraq al-istimari fi ad-duwal al-ifriqiyya wal-islamiyya ketowa turawan faransa a cikin kasashen shine alkharqu shine tsaga to yanka ce alkhariq na ana nufin alkhariqatu lil ada abinda ya keta al'ada an san da misali ba samun da sai ta fuskar namiji da mace to samun da ta mace babu eh, ba miji kuma ba tare da namiji ba ma ko da misali tunda ba zai ce akai ba kenan abu ne khariq yan ce khariq ma'ana ya keta al'ada wanda yake nuna kudura ta ubangiji wa qissatu dhil qarnaini da qissar sarki dhil qarnaini an gane ko duk abubuwan ban mamaki ne to wa hadhihi sura ita ko wannan sura suratu maryam fiha ujubatani akwai abubuwa na ban mamaki guda biyu qissatu wiladati yahya bin zakariya qissata eh, bayanin wato yahya eh, dan annabi zakariya yadda aka haife shi da kuma irin eh, gashi mahaifan shi girman su ya kama kuma gashi mutum ne wanda wa atina hul hukma sabiya galibi annabawa sai sun kai shekara 40 ne amma shi eh, gashi an bashi hukunci tun shira karami wa qissatu wiladati isa da kuma qissa ta haihuwar annabi isa ita ma abin ban mamaki ce fa nasaba ta ta eh, abin nan ta talihi ma kenan sai zamanto ya dace a ce sun jeranci juna wa aidan yace kuma faqad qila an ce inna ashabal kahfi su ashabul kahfi an ce yub'athuna qabla qiyamis sa'a za a tayar da su bayan ta abin nan kafin kiyama ta tsayu wa yahujjuna ma'a isa ibn maryam za su yi hajji tare da isa dan maryam hina yanzilu lokacin da ya sabka shi yasa ma ibnu kathir yace al-zahir in ka diba cikin number 2 number 3 ta wannan littafin mai ta'aliki kan littafin yace qala ibnu kathir ibnu kathir yace al-zahir annahum kanu qabla millatin nasraniyya sun kasance kafin wato addinin nasaranci ma'ana kenan kafin annabi isa li'anna al-yahuda asharu ala quraish saboda yahudu sun yi ishara zuwa ga qurayshawa bi su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi kenan quraish ta tambaye shi game da su ashabul kafi fadalla ala annahu mahfuzun qabla isa sai wannan ya nuna cewa kenan wannan kissa sananna ce an kiyaye ta kafin ma zuwa annabi isa wannan istinbati ne da malami an gari ko yawwa fafi zikri surati maryam a cikin ambaton suratu maryam ba da surati ashabil kahfi bayan ambaci surata ashabul kahf ma a zalika in sabata yace in wai wannan labarin ya tabbata cewa za a tayar da su ma la yakhfa min al munasaba abinda ba zai boyuwa ba na munasaba cewa kenan an ambaci kissarsu sai an ka ambaci wanda za su yin hajji tare da shi shine annabi isa kina akwai munasaba da cewa ba sani ko mun fahimta ba wa qad qila aidan kuma an ce duk wanda yana maka kawo maka magana ne wanda tana da ba tabbas ba innahum min qaumi isa wasu malamai sun ce ai su mutane ne daga cikin mutanen annabi isa kenan ma'ana cikin karkashin shari'a shi suke wa inna qissatahum kanat fil fatra kenan kissarsu ta kasance a cikin wannan zamanin fa nasabata wali qissatihim an gane ko wa qissati nabiyihim kina sai dace a hada kissa su ta zo tare da kissa annabin su su jeran tuke shine tawali mun gane ko to wannan shi ne abinda wato imam as-suti ya kawo a cikin wato wannan sura sura ta gaba sai suratu taha za mu fara da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya suratu taha sura ce wato makkiya ina fata an fahimce an gane ko wasu sun ce asalinta suratu taha sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani dalili da ya tabbatar da shi na daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hedin nan suna imanin hawo an gane ko sun ce a'a asalinta wai daga ta'ani shine taka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taki kasa yayin sallah dama wati'a ya ta'u sai a ce ta ta ayo ga sai sun ce wai daga wannan alhali ko wancan ta'ni to dan me an ce taha a ne ya nuna wannan ijtihadi nasu kuskure sai sun kace wai da an kace taha wai saboda alha'u harfu sakti ne to ai harfu sakti sukuni ake mishi na fata an fahimci don haka dai a kace dai huruful muqatta'ana huruful muqatta'a kuma suna nan cikin akwai su cikin yasin kamar su ce shi ma yasin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a a ya wanda sinu ina fata an fahimci wallahu ta'ala alam da sauransu an gane ko to suratu طه أنا كرنتا سورة الكليم كليم سورة سورة فعيل دي بمعنى مفعول كنا وندا أنك مكلم كنا وندا أنك مغنى شي شيني النبي إيسا ko kalim fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mukallim wanda ya magana da annabi da ya magana da Allah subhanahu wa ta'ala afwan annabi Musa kenan wato samma suratu Musa kuma ana kiranta suratu Musa tunda an ce wa hal ataka hadithu Musa kalimu kuma ba dan kalmar kalimu ta zo ba saboda Allah ya yi magana da shi mun gane ko a tartibin mushafi a tartibul mushafi ita ce sura ta 20 an gane ko wa tartibun nuzuli tartibin ta nasabka in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da kuma littafin ayatul mutashabihat al-alfaz na Abdullah Tayyar ita ce sura ta 40 wato da biyar kenan sannan kuma a cikin ayatul mutashabihat al-alfaz al-doktor Abdullah Tayyar yake cewa fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da an shafe hukuncin su wa laysa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe hukuncin wata wanda mun ce to galibi dai wannan ma'anar am ne yake nufi kenan da an-nasikh wal mansukh da al-am wal khas da al-mutlaq wal muqayyad kenan cikin ta ana iya samun dai daga cikin waɗannan ba wancan nasikh wal mansukh na hukunci ba mun gane ko shi kadai ne ake nufi ba shi kadai ake nufi ba wallahu a'lam adadin ayoyinta tana da aya 132 a adadul basri aya 132 sannan kuma a adadul madani da almakki abin nan da alkufi tana da wato ayoyi 130 wato da biyar kenan ina fata ana fahimta ta yawwa a wata riwaya kuma tana da ayoyi 130 wato da hudu na fata ana fahimta ta kenan sai mutu riwaya uku a akwai sannan adadin haruffan ta tana da harafi 5288 ita suratu taha kenan adadin haruffan ta 5288 adadin kalmomin ta kuma tana da kalma 1354 in an hidda haruffa sufi da ila sannan sun kace ta sabka ne bayan suratu maryam an gane ko sannan ta sabka kafin gabanin suratul waqi'a kenan ba'da nazalat ba'da surati maryam wa qabla suratul waqi'a an gane ko sun kace kuma ta sabka ne a shekara ta biyar nazalat fi sanatil khamisa aw fi awakhir ar-rabi ko sun kace a ƙarshen shekara ta hudu ne ta sabka kenan dai biyar din ta yi kusa kafin sayyidina Umar ya musulunta an gane ko kenan saboda musulunta Umar ta kasance ne cikin shekara ta biyar daga abin da annabta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ne bayani a takaice game da ha wato suratu wato taha kenan game da ad-dirasal adadiyyal mawdu'iyya imamu suyuti a cikin tanasuqud durar yace suratu taha aqulu ina cewa rawaina mun ruwaito an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas wa jabir ibn zaid jabir dan zaid fi tartibin nuzul a cikin tartibin nuzul in ka diba cikin al-itqan ya ce an na tsaha na zalata ba da surati maryam cewa tsaha ta sabka bayan surati maryam ba da zikiri surati ashabil kafi bayan an baci surata ashabul kaf an gane ko wa zalika wahdahu kafin ba imam su ce wanga dai ya isa zaman to ya isa fi munasabatil wad'i na adura ta bayan ta tunda ita sauka bayan ta kenan tana an hankalta ma ma sabkar yace ma at-ta'akhi tare da cewa sun samu yan uwantaka daga uhuwa ne dacewa shi yasa an kace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akha bainal muhajirin wal ansar yace bil iftitahi sun samu kawanceceniya da kamanceceniya ta fuskar budewa bil hurufil muqatta'a da harufa da suke muqatta'a an yayyanka su ana harufan da ake karanta ba tare da wasali ba wannan ta bude da kaf ha ya ain sad waka ko ta bude da taha na fata an fahimce ni to yace to kuma wazahara li wajhun akhar wata fuska ta bayyana gare ni wa huwa annahu lamma zikira fi surati maryam lokacin da anka ambata a cikin surati maryam qisasu iddatin min al-anbiya an faɗi kissoshin da dama daga cikin annabawa wa hum zakariya daga cikin su akwai zakariya wa yahqu sune zakariya wa yahya da yahya wa isa da isa an gane ko al-thalathatu mabsutatun kenan waɗannan annabawan guda uku an faɗi kissarsu an gane ko mabsutatun an yalwata wa ibrahim kuma an ambaci kissa annabi ibrahim wa hiya bayna al-basd wal ijaz ita ko tana tsakanin al-basd yalwatawa wal ijaz ta kaitawa kidan ta zan tsaka tsakiya shine suka kira al-musawa wa musa kuma an ambaci kissa annabi musa wa hiya mujaza ta zo a takaitatta bi jumlatin a dunkule a jumlace to ashara ila baqiyatin nabiyina sai Allah yayi nuni zuwa ga sauran annabawa fil ayatil akhirah a cikin aya ta ƙarshe ijmalan a dunkule ina fata ana fahimta ta a dunkule inda Allah ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahima wa Isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina mun gane ko yace to wa zakara sai Allah ambata fi hadhihi surati a cikin wannan sura sharha qissata Musa شرح قصة موسى شرح قصة النبي موسى التي أجملها هناك ودي كاوت أدن كل cikin suratu wato Maryam kenan eh to can ma cikin suran surori kamar cikin Bakara an yi bayanin kissa annabi Musa cikin Araf an yi bayanin kissa annabi Musa to amma yanzu tunda tafiya ta yi tsawo har an zo cikin Maryam an kawo a dunkule kuma sai an ka sake fayyace ta muna ganewa fastau'abaha sai Allah yayi ya game kissa annabi Musa kenan yayi bayanin ta shine isti'ab ghayatul isti'ab matukar iya bayani eh iya gamewa domin al isti'ab shine abu ya hadi yace wa basataha sai Allah ya yalwata ta ablaga basdin mafi matukar yalwatawa thumma ashara ila tafsil qissati adam sannan kuma Allah ya nuni ya fayyace qissata annabi adam alladhi waqa'a mujarradu ismihi hunaka wanda sunan shi cikin Maryam kawai sunan shi dai an ka ambata tunda an ka ce min zurriyati adam bakin haka kawai an ka ce ya ce to ثم أورد في سورة الأنبياء sannan kuma sai Allah nan yana so ya kawo maka munasaba ita suratul anbiya sannan Allah ya kawo aurada ya kawo warada abu ya zo ko ya gitto aurada kuma an gitto da shi an bijiro da shi ولما ورد ماء مدينة وإن منكم إلا واردها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ثم أورد سنة الله كاو في سورة الأنبياء أتكن سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر في مريم kenan sauran annabawan da ba a ambace su ba a cikin suratul maryam ka nuhin kama annabi nuh ko ba haka ba wa lut da annabi lut shi ma duk ta zo cikin anbiya wa dawud da dawud wa Sulaiman da Sulaiman wa Ayyub da Ayyub wa Dhulkifl da Dhulkifl an gane ko wa Zinnun da Zinnun annabi Yunus kenan nun shine nan ba harafi ba shi yasa su an kace nun sai sun kace wai kihi na akwai wanda shine a can kasan kasan duniya shine an rike da duniya eh ina nasu yake ingantacce an gane ko kawai nuna harafi ne wanda ya wadansu kaf to shi ko kaf shi ko wani irin kishi na komi da da komi da mi maganganu ne ala ayyati hal kuma ana kiran shi sahibul hut an gane ko wala takun ka sahibul hut iznada wa huwa makdum kaga sai Allah kira shi na sahibul hut hut kin shine nun kin wa dhannuni idh dhahaba mughadiban ko ba garan bari wa ashara ila qissati man dhukirat qissatuhu isharatan wajiza sai Allah ya nuni zuwa ga kissa wanda ishara wajiza nuni takaitacce wanda an ka faɗa a can cikin suratu wato maryam tunda cikin suratu maryam an ka kissa annabi musa da haruna amma ba ta da yawa an gane ko to ka musa wa haruna kamar musa da harun wa isma'il da kuma isma'il wa zakariya da zakariya ko wa maryam da maryam litakuna suratani domin surorin guda biyu su zamanto kal mutaqabilataini kamar masu fuskantar juna kenan yadda sai ya zamanto kamar in ka duba kissan maryam bata yawalta ba a cikin suratul anbiya amma ta yawaita a cikin suratul maryam ban sani ko mun fahimta ba kissa annabi musa kuma ta fi yawa ma a cikin suratul maryam fiye da abin da an ka kawo a cikin suratu abin nan cikin suratul anbiya an gane ko tunda ya ce ishara wajiza kina an yi ishara ne wajiza ta kaitatta kina a cikin suratul anbiya yake nufi an ka kawo kissar su ta kaitatta yace to wa busitat fiha qissatu ibrahima an ka yalwata kissa annabi ibrahima albastatam yalwatawa cikakka fi ma ya ta'allaqu bihi ma qaumihi na daga abin da ya shafe shi da mutanensa zaka iske qur'ani wani lokaci zai kawo kissa wani annabi to amma uslubin sura sai ya bambanta kaga annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim kissar shi tare da mutanensa sai aka yalwata ta a cikin suratul an'am musamman da shi da baban shi aka buɗe amma a cikin suratul safat ba kissar shi da baban shi an ka kawo ba sai an ka kawo kissar shi da dan shi nan ita ce an ka fayyace sai ka iske kowace sura tana hankalta ma wani uslubi shi yasa wani zai ce me yasa ake maimaita kissoshi a saboda kissa ba za ka fahimce ta gaba ɗaya ba sai an kawo can sai ka ciro wancan da wancan da wancan sai ka haɗa sai ka samu kyakkyawar fahimta haka maudu'i na qur'ani ka dauki aya guda kace zaka gane a'a ka dauko wannan da wannan ka hada sai ka samu kyakkyawar fahimta haka hadisi shi ma kana son ka fahimce shi sai ka hada duk hanyoyin da yazo don ka samu kyakkyawar fahimta haka kowane irin maudu'i ake masa a duniya ad-dirasa al-mawdu'iyya al-mutakamila bin manhaj al-mutakamil wallahu ta'ala a'lam mun gane ko yace to walam tuzkar haluhu ma abihi illa ishara amma ba a ambaci halin shi tare da baban shi ba sai ɗan guntuwar ishara ɗan guntun nuni yana nufin kenan wato a cikin suratul anbiya ina fata an fahimce ni tunda an ce idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun kaga daga nan ba a sake kawo zancen baban shi ba kama annahu fi surati maryam kama yadda cikin suratu maryam zukira haluhu an ambaci halinsa ma a qaumihi tare da mutanensa isharatan tare da nuni wa ma abihi amma sai an ka kawo kissa baban shi mabsutan sai an ka yalwata ta kina kaga cikin Maryam an yalwata kissa shi tare da baban shi amma ba a yalwata tare da mutanen shi ba amma cikin suratul anbiya sai an ka juya sai an ka kissa baban shi a takaice amma sai an ka yalwata kissa sa tare da mutanen sa Imam Suyuti yace fanzur ka kalla ila ajibi hadal uslubi kai mamaki zuwa ga irin wannan uslubi salo na ban mamaki wa badi'i hadha tartibi da kwarewa ta irin wannan jerantawa wanda ta zo ne daga wajen Allah an gane ko hankali da adam ba zai iya yin wannan ba to suran mu ta karshe ita ce suratul anbiya'i suratul anbiya'i an gane ko makkiya ce ta sabka a makka an gane ko to kalima ta anbiya kuma bata zo cikin ta ba an gane ko yawwa amma saboda an kawo kissoshin annabawa to ya an kawo da annabi da annabi da nabiyun da nabiyun da nabiyun da nabiyun sunan su anbiya sai an kira ta suratul anbiya muna gane ko tartibin ta na mushaf na alqur'ani ita ce sura ta 21 an gane ko tartibin ta na sabka kuma ita ce sura ta 71 kamar yadda imamu suyuti ya kawo cikin al-itqan fi ulumil qur'an abdullah tayyar kuma a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya kawo ta ita ce sura ta 73 an gane ko fi ha nasikhun wa mansukhun yace cikin ta akwai ayat da ta shafe hukuncin wata aya kuma akwai wanda an ka shafe ta nan tana yiwa ba yana nufin irin wancan nasikh na hukunci ba tana yiwa yana nufin hadda al-mutlaq wal muqayyad da al-am da al-khas a cikin ta wanda shine yafi fitowa a fili dan galibin surori makiya ba su dauke da wani hukunci balle ba a ce an shafe hukuncin wallahu a'lam adadin ayoyinta tana da ayoyi 112 a cikin al'addul kufi addana ahlul kufa na mutanen kufa an gane ko sannan tana da ayoyi 111 a cikin addi na waɗanda ba mutanen kufa ba na fata an fahimci ni kenan da al'adad al-madani al-awwal da al-madani al-thani da al-basri da kuma al-makki da ash-shami adadin haruffanta tana da haruffa dubu hudu da ɗari tara da ashirin da biyar haruffa dubu hudu da ɗari tara da ashirin da biyar adadin kalmominta kuma tana da kalma dubu ɗai da ɗari ɗai da saba'in da hudu sun ka ce nazalat ba da surati ibrahim ta sabka ne bayan surati ibrahim an gane ko bayan suratu ibrahim wa qablan nahli sannan ta sabka kafin suratun nahli an gane ko wannan shine abinda suka kawo sannan kuma ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi ya kawo cewa ta sabka ne bayan hamim as-sajada an gane ko kenan shi ba bayan ibrahim ba hamim as-sajada suratu as-sajada kenan hamim as-sajada suratu fussilat afwan domin an ce hamim as-sajada fussilat ake nufi amma an ce suratu as-sajada daban mu yi hattara wa qabla surati an-nahl sannan ta sabka gabanin suratul nahl kenan inda an ka samu sabani shine wajen abin nan ba'da eh waccan riwaya ta ce ba'da Ibrahim wannan riwaya kuma ko wannan kauli ya ce ba'da Hamim as-sajada to wannan shi ne a takaice takaitaccen bayani game da suratu wato al-anbiya a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar suratul anbiya imamu suyuti cikin tanasuqud durar yace kuddima ma fiha an gabatar da abin da ke cikinta mustaufan cikakken bayani an gane ko na cewa ta fayyace kissoshin da sun ka zo ne a gabaninta cikin suratu maryam kenan mun gane ko wa baharali sai kuma ya bayyana gare ni fitti saliha na haduwar ta bi akhir taha da karshen taha annahu subhanahu cewa shi Allah lamma kala lokacin da yace kul kullum mutarabbisun kace dukkan mu mai jira ne da mu da ku fatarabbasu to ai jira wa qala qablahu sannan Allah ya faɗa walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba da kalima ta gabata ba daga ubangijinka na cewa kenan za a haɗu kiyama lakana lizaman da azaban nan ta zamanto ta lazimce su tun yanzu wa ajal wa ajalu lakana lizaman wa ajalun musamma sai sa wa ajalan kuskure na sabaha wa ajalun musamma kamar ta kasance tunda walaula kalim asalin magana walaula walaula kalimatun an gane ko wa ajalun musamman an gane ko sabaka lakana lizama sai an kai taqdim wa ta'khir shi yasa in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti yayi muqaddamul qur'an wa mu'akhkharu sai ka dibi wannan babi ka gani wanda an kai ittifaqi da wanda an kai sabani sai ka yi tahqiqi kan wannan sai ka dauki qur'ani tun daga bakara hanna sai ka ga muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu da kuma hikimar da ta sa an kai ka balagatu taqdimi wa ta'khir fil qur'an al-karim abinda malamai sun kace an gane ko yawwa to kenan in ba dan da haka ba da kiyama ta tsayu tunda kafirai suna ce aka azaba aka azaba to ai Allah ba dan bai aka azaba bane Allah ba irin muna ba wanda in yi hushi shi kai kulli ko kuma in mata mata ma da ne kace shin mi kika so tace saki nika so ce to da saki ki 1500 a shi Allah ba haka shike ba halimun na la yu'ajilu bil uquba eh amma muna in ta yi zahi yanzu na kana ganin an yi abin da ba a tashi ba Allah ya tsari yace to da Allah ya faɗi wannan ƙala fi matsala'i hadhihi sura sai Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum ai hisabin mutane yayi kusa ba sun ce ba a kawo azaba to ai ba nesa take ba iqtaraba lin-nasi hisabuhum eh nan lallashi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hakuri mun gane ko kadiba cikin tafsir na imamu al-qurtubi karkashin wannan aya ya kawo bayani mai kyau yace to isharatan nuni na ila qurbil ajali cewa ajalin su yayi kusa wa duluwil amalil muntazar da kusantowa buri wanda aka jira mu'minai suna nan suna jiran aljanna ko ba ka bane to ba shikenan ba na al'amal da alhamza ne buri ake nufi ba al'amal da ainihin wanda yake nuna wato aiki mu yi hattar kai imamu suyuti ya ce wa fiha aidan munasabatun akwai kuma wata munasaba li qawlihi hunaka saboda Allah ya ce wala tamuddanna aynayka gakka mika idanunka ila ma matta'na bihi game da abinda mun kajiyar da su dadi azwajan na mata minhum daga gare su ko matan daga cikin jinsin su ko ba haka bane aya ta 131 suratu taha fa inna qurbas sa'a domin kusancin sa'a yaqtadi al-i'rad yana hukumta kau da kai an hadhihi alhayatid dunya daga ga duniya lidunuha saboda kusanto wata min zawali daga gushewa wal fana'i da karewa abinda ya gusa shi kare to kai ina kai ina da mun kankar shi wali hadha shi yasa ce warada fil hadisi yazo a cikin hadisi anna halan ma nazalat lokacin da wannan aya ta sabka qila li ba'd sahaba an ka ce masashin sahabbai halla sa'altan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anha shin kun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare ta ita kiyamat faqala sai suka ce nazalatil yauma a yau ta sabka suratun sura azhalatna wadda ta shagaltar da mu ta kidimautar da mu ta ɗauke hankalin mu ta rikita mu ta hirgita mu ane duniya daga duniya to tunda an ce ta kusan kariya don zaka tambaye jirin ta kai dai ita kokari kai aiki eh Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ko ba haka nan bane يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ba nesa take ba innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba da sauran ayoyi da suka bayani kan wannan dan ya kamata mu dakanta mai littafin nan yace wanda ya tahqiqin littafi yace to lam na'thur ba mu yi tuntube ba kinan ba mu kai ba ala hadha alhadith ga wanga hadisi fi ma bayna aidina game da abin da yake gaban mu min almasadir na masadir bai ce babu hadisin ba yace ni da duk littafin da sani da hadisin da bincika ban gane ba kaga iyaka amana ilimi sai san manyan manyan malamai ba su cewa wani lokaci babu abu sai su ce lam aqif alaihi ni dai iya bincike da ban kai gare shi ba to sai ka tsaya amma ka ce babu abu kwata da an zo an ka bude an ka iske shi sai kai kumya ko ku ka ce a'a ba haka kake nuhi ba to Allah ba kanka lahiya ina fata an fahimta eh kenan wannan sai an koma cikin sauran littattafai na cewa in sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai littattafan da suka kula da wannan irin ad-durrul manthur fi at-tafsir bil ma'thur da kuma mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur wadda ustadu dr musa'id at-tayyar yayi shugabanci wato akanta akwai littattafan da suke kula da athar irin tafsir na ibn kathir irin tafsiri na as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustadu dr hikmat bashir professor tafsiri da yake a jami'ar madina da kuma abin nan tafsiri na mun kawo na ibn kathir da kuma tafsiri na ibn jarir tabari da wanga as-sahih al-masbur da kuma waccan wasu atu tafsir bil mafur ɗalibin ilimi sai ya koma cikin wadannan tafai ya ga asarkin kuma da daraja ta ingancin sa ko rashin ingancin sa in ya gane shi wannan shi ne abin da zamu iya faɗa wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh